الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara tir da godiyar mu ga Allah mai girma da buwaya da ya dadan wannan yini mai taron albarka yinin alkamis daren juma'a wanda ya daidai da goma sha uku ga watan ramadan hijira na da shekara 1443 daidai da sha hudu ga watan april miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan majalisi namu na iya usuna unguwan fantari fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma munasaba ga watan ramadan wannan kuma shine darasinmu na goma sha uku a wannan ramadan na shekara ta 2022 miladiya hijiriya 1443 idan ba manta ba muna cikin suratul araf karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 99 yau za mu tashi aya mai namba ta 100 a walami hadilau za mu tashi aya mai namba ta 100 a cikin wannan sura mai albarka suratul araf alarama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم
نعم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون الله تعالى كيتشو عالم يهدي له للذين يرثون الأرض من بعد أهلها har yanzu nan shirya bata zai kewa waɗannan mutane ba wanda Allah ta'ala ya gadar musu da ƙasa min ba'adi ahaliha ay min ba'adi halaki ahaliha bayan Allah ta'ala ya halakar da al'umman farko na wannan alƙarya har yanzu su shirya ba ta zo musu ba kamar dai magana tana so ta koma baya maganar annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi lutu annabi shu'aibu alaihi musallatu wassalam waɗanda suka biyo bayansu shin ba sa lura da yadda Allah ya dammara na farko wannan dammarawa da halakawa da Allah yawa na farko bai zama izina gare su ba har yanzu shirya ba ta zo musu ba shi ne awalam ya hadi lahu awalam ya hadi lillazi ne da sunan arda har yanzu shirya ba ta bayyana ba ga waɗanda aka gadar musu da ƙasa bi sukuna suka zo suka zauna min ba'adi halaki ahliha bayan Allah ya halakar da waɗancan al'ummatai na farko Allah na sha'u a sabanahun bi zunubihim Allah ya ce idan mun so shin ba za mu kama su da azaba ba su ba ba za mu kama su da diyar zunubansu ba kama asaba min qablihim kamar yadda muka damki waɗanda suka zo kafin su duk ishara Allah yake mana da abin da ya wuce a baya a kullum idan jarabawa ta zo ɗayan biyu ne imma Allah ta'ala ya jarraba ɗan adam don ya girin maladansa kamar irin jarrabawa da Allah yake wa annabawa annabawa ba sa saban Allah annabawa ba sa yin abin da Allah ya hana su amma kuma sun fi kowa shan jarrabawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashaddu nasa bala'an al waɗanda suka fi kowa shan jarrabawa cikin mutane sune annabawa sumal amsalu fal amsal sai mabiya mabiya mabiya annabawa sun fi kowa imani kuma sun fi kowa cin jarrabawa saboda ka jarrabawan da Allah ta'ala yake yi wa annabawa to jarrabawa ce ta Allah iya daga darajarsu Allah iya ƙara musu martaba da daraja sanadiyar jarrabawa amma jarrabawa na gama gare mutane to zunubai suna sa Allah ya jarbi al'umma ta inda ba kwa tsammani sai Allah ya dabki ku wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir ba abin da zai same ku na tashin hankali da jarrabawa Allah ya ce face abin da hannayenku suka aikata kuma Allah iya dage muku kafa a gurabe da yawa to ashe halakar da Allah ya yi wa waɗancan al'ummatai ya kamata ta zama izina ga mabiya bayansu ga waɗancan dai yadda Allah ya yi da su kun tabbatar hakan Allah ya yi ga alamu nan a gurabin da suka zauna ba su bata ba to saboda haka ai gani ga wani ya isa wani tsoron Allah ya isa ce wanda suka biyo bayan al'umma da aka halakar ya kamata a ce sun fi kowa ɗaukar izina yasa Allah ta'ala ke ce awalam yahdi lahu lilladhina yarisuna al-ard min ba'di ahliha shin har yanzu shirya bata bayyana ba ga waɗanda muka gadar musu da ƙasa bayan Allah ya halakar da al'umma farko a gari har yanzu su ba za su bi izina ba Allah la sha'u asabnahum bi zunubihim Allah ya ce idan mun so ba za mu damƙe su da zuban su su ba irin yadda muka kama waɗancan na farko su ma mu kama su mu halaka su wa nadabau ala qulubihim fa hum la yasma'un Allah ya ce irin waɗannan mutane muna rufi a zukatansu nadabau ai shine naktam muna yin khatma mu rufe zukatansu fa hum la yasma'un al haqa wanda ba sa iya jin gaskiya ai la yasma'un al imana wala yaqil wala yaqbalun al mau'iza ba sa jin imani ko ba sa jin wa'azi in dai mutum baya jin imani afwan ba da imani kuma baya jin wa'azi to tabbas zuciyarsa ta rufe babu mabudin zuciya illa imani da jin alkur'ani su ne abinda suke haskaka zuciyar dan adam amma zuciya ba alkur'ani zuciya ba wa'azi to babu shakka zuciyar ta zama ta zama rufaffiyar zuciya an fahimta akwai amrarul qulub jinyoyi na zuciya wanda akwai munafinci akwai hasada akwai gaba akwai mugunta duk dai ga sunan irin waɗannan abubuwa to ba abin da kai tsaye ke wanke zuciya ta zamto bahira mutahira illa imani da karatun alkurani mai girma to saboda duk zuciya da ta yi nisa da wa'azi ta yi nisa da littafin Allah ba mamaki dattin ta karuwa yake amma duk zuciyar da take kusa da alkur'ani take kusa da jin wa'azi to dattin ta raguwa yake dattin ta raguwa yake shine wa nadbaw ala qulubihim fahum la yasma'una Allah ya ce mun rufe zukatansu a lokacin da ba sa jin wa'azi ba sa jin wa'azi an yi wa'azin ba sa karba nisan ka da wa'azi ƙara dattin zuciya kake wa kanka kusantowar ka ga wa'azi da alƙur'ani ƙara tsaftace zuciyar kake yi wannan shine kuma abin da duk malamai suke tabbatar da wannan akwai wani bawan Allah wanda na sha faɗar wannan kissar a gurabe da yawa dattijo ne tun iya matashi yake neman karatun alƙur'ani yake neman hadda Allah bai bashi ba har ya kai ga tsufa firfura ta fito masa to akwai irin matasan nan wanda Allah ta'ala ya taimake su da baiwa ta haddace alkur'ani cikin lokaci kankani sai shi wannan matashin ake bashi labari cewa wannan dattijan fa akwai wartin kafin a haife ka yake neman karatun alkur'ani Allah bai bashi hadda ba to shi matashin ya je samu wannan dattijo yace da shi to baba ina ganin a shawarce tunda an buga an buga Allah bai bada Qur'anin nan ba ka bari mana ka kama wani abu yace yaro shawara ka bani nagode amma gobe da Allah ka zo zama wata jarabawa amma kafin ka zo gona ka nemo kondomi datti ka bincika bola da juji ka nemo kondomi datti ka tafi mun da shi ita shikenan matashin nan yaje nemo kondomi datti a jikinsa ya zo ya samu wani dattijo da shi sai ci to ga wani ruwa can dama iya kusa da wani ruwa na kogi ya ce ka je ka ibo mu ruwa a kwandon nan sai ci ai ruwa ba zai ruwa ba zai zauna a kwando ba ai kwando ba zai dauko ruwa ba sai ce ka je dai kai ta yi kuri iba ka gani sai wannan matashi ya tafi ya je ya samu kwandon ne ya dinga sawa a ruwa iya dagowa iya sawa a ruwa iya dagawa can sai da ya gaji sai dattijan ne ya ce zo ya ɗauko kwandon ya taho ya same shi da ya ɗauko kwandon ya taho ya same shi sai ya ce lokacin da ka zo da kwandon nan kafin ka fara sa shi a ruwa ya yake sai ce ai baƙi irin yake da datti da ƙazanta a jikinsa ya ce yanzu kuma ya yake ya ce ai wannan sashi da nake a ruwa ina daga duk dattin ya fice sai ya ce haka ƙur'ani yake wa zuciya ko na haddace ko ban haddace ba to ƙur'ani da iya tsarkake mu zuciyata yanda ruwa yake wanke datti to haka alƙur'ani yake wanke zuciya sau daga in dai zuciya ba alƙur'ani wallahi kullum ta yi nesa da imani kuma kullum mara kyau agunta mai kyau ne kullum mummuna agunta kyakkyawa ne kullum ita wayanta civilization na ta ci gaban zamani da shi ne a gabanta kawai amma ga maganar Allah maganar annabi jahila ce duk abin da za a faɗa mata inda ya shafi Allah da addini to ba gida ce zuciya ce a dinga aman maganganu marasa saiti don kawai an danganta ka da addini to irin wani karfi mamakin su Allah ce khatamallahu ala qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim kishawa Allah ya rufe zukatansu ya rufe jinsu ya rufe ganinsu irin wannan sun musummun bukumun umyun su dai mutane ne a suna da zahiri amma zuciyar ta dabbobi ce domin zuciyar ba wani alkhairi da zai shiga cikinta Allah ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun muna dugu a cikin zukatansu sanadiyar zurban da suke yi mazan Allah ya fassara wannan dugon ya ce ita zuciya duk lokacin da bawa ya yi zunubi bai tuba Allah ya yafe masa ba sai a ɗiga mai bakin dugu a ciki idan ya ƙara wani zunubin bai tuba Allah ya yafe masa ya ƙara wani dugon a ciki idan dugon ya mamaye zuciyar ta yi bakin irin to shi ne ana ce rana ala ƙulubihim ma kanu ya zuciyar ta dafe tare ne ba wani alƙayi da zai shiga mai kyau agunta mummuna ne mummuna agunta mai kyau ne to anan Allah yake cewa abin da ya sa waɗancan ba su ɗauki izina ba bisa yadda Allah ya dammara wanda suka gabace su to zuciyar su ce a rufe wa nadamu ala qulubihim fahum la yasma'una zuciyar su ta rufe in an faɗa musu gaskiya ba sa ji ba su da lokacin jin alkur'ani ba su da lokacin zogun wa'azi yasa zuciyar ta dafe tare ne ta lalace kuma yanzu abin da zaka ɗauka abin da yake faruwa a yanzu nan duk irin abin da malaman nan suke fara harkar kasuwanci maciyari ba harkar zalunci game da jagorori harkar kaza da kaza yan iska masu luwaɗi masu kaza a galibiyar waɗanda suke da laifin dumu-dumun laifin ba sa iya zagon wasu in ma sallar juma'a ce sai ya bari an gama kuɗi ba an fara a kabarin harama sai ya zo da ya sallah ya tsaya ji ana cewa assalamu alaikum ya tafi ya zo ya zauna ya ji wa'azin minti talatin ba zai iya yi ba to kaga irin wannan katamallahu ala qulubihim bayan da zaka da su su zo gunda za su je Allah ya ce annabi ya ce ba su da lokaci commitment ya yi yawa in dai har baka bawa fahimtar addini lokaci a rayuwarka ba to wallahi kullun nitsewa kake cin jahilci nitsewa kake kullun dabalbalcewa kake ba wani abin alkai zaka yi fahimtar sa lokaci daya so daga wajibi ne ko a ramadan ko ba a ramadan ba ka yi ƙoƙarin bawa fahimtar addini lokaci a rayuwarka shi ne mai haskaka zuciya kuma shi ne wanda in Allah aka faɗa ma dokan Allah za a karɓe ta Allah ta'ala yana cewa cikin can suratul ma'ida ne faman yurdillahu an yahdiyahu yashraha sadrahu lil islam فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Allah ke cewa man yuridillahu wanda Allah ya so an yi hadiyahu ya shirye ki in dai Allah ya so ya shirye ka ka zama dan aljanna to Allah ce ya shira sadrahu lil islam Allah zai bude ma kirjinka ka dinga karbar dokokin musulunci duk abin da aka ce ma Allah ya ce annabi ya ce zaka ce samina wa bana ba wata dokar addini da za ta ma nauyi duk abin da aka ce addinin ka ya hana ka ba za ka yi ba duk abin da aka ce addinin ka yana so za ka yi to in kaga bawan Allah da wannan ɗabi'ar to Allah ya so shi da shirya ne Allah ya so shi da shirya kuma Allah ya so shi da rahama duk abin da activities na addini ana yi da kai duk wani abu da ake so addini ya ci gaba ta hanyar kai zai ci gaba to wannan karka daɗa karka rage Allah ya tsoye da shirya Allah ka sama irin wannan layi wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam amma Allah ya ce wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya so ya batar ya zama abincin wuta ya ja'al sadrahu dayyikan harija zai sanya kirjinsa a kuntace a matse duk inda aka ce mai Allah ya ce annabi ya ce sai fada wa iza qila lahu taqillaha akazatu al'izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam daga cewa ni ji tsoron Allah sai dagawa sai fada ni zaka fada ji tsoron Allah kaza kaza kaza da sauransu to irin wannan zuciya ce a kuntace kalmar ba za ta shiga zuciyar ba ba gunta a ciki in an faɗa masa tamkar ƙaimi ake masa domin kalmar ba ta da gun zama a zuciyarsa dayiƙan harija ka annan ma ya sa'adu fi sama kai ka ce takura masa aka yi ya hau sama ba kuranga an tilasta masa hawa sama amma ba tsari to wanda zuciyarsa ta rufe ba alkhairi to kana ce mai Allah ya ce annabi ya ce wallahi sai faɗa sai rigima sai amon bakaƙen maganganu to in kaga irin wannan karkai mamaki in dai kana fahimtar yaren alkur'ani kaga wannan sai ka tausaya masa zuciyar sai ta rufe alkhairi baya shiga bayan da za ka yi da shi wa naɗaba wa ala qulubihim fa hum la yasma'un Allah ya ce mun rufe zukatansu alkhairi baya shiga ba sa jin wa'azi ko ba sa jin alkur'ani na'am ayatin gama da تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين Allah ya ce tilkal ƙura wancananka alƙariyu ko waɗancan alƙariyun da Allah ya halakar tilka na faɗa muku ismul ishara lil ba'id suna ne na nuni sunan nuni ne amma ga abin da yake nesa Allah iya kissantawa manzon Allah labarin mutanen annabi Nuhu labarin mutanen annabi Hudu labarin mutanen annabi Salihu labarin mutanen annabi Lutu labarin mutanen annabi Shu'aibu sai Allah ya ce tilkal ƙura waɗancan alƙaryen da muka baka labari wanda wahayi ne ya sanar da kai abin da ya faru ya ce na ƙusu alaika min an ba'iha na ƙusu alaika min an ba'iha min ɗin attaba'idiyya ce ai wani abin daga cikin labaransu mun kistanta ma mun faɗa ma abin ba duk abin da ya faru Allah ya faɗa wa manzon Allah ba domin ba ishirwar jin labari ake so a a ƙosar da kai shi ba a izina ake so ka ɗauka point ake so ka dauka a cikin labarin an aiko musu manzo ya musu wa'azi ba su yadda ba sun kare tashi an aiko mu'jiza akan su imani su ki sun bauɗe sai Allah ya halaka su abinda ake so ka dauka izina kawai a faɗa ma gaskiya ka dauka wannan shine irin abin da Allah ke so mu dauka a cikin isar to sai Allah ke shana qussu alayka min anba'iha mun kissanta ma waɗansu labaruruka daga cikin abin da ya faru an gane ko walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanni sun zo musu da hujjoji ba wanda Allah ya halakar face manzo ya zo masa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba wanda zamu azabta sai mun aiko musu da dan aika inji Allah annabi nuhu ya ji annabi hud ya ji annabi salihu ya ji annabi lut ya ji annabi shu'aib ya ji kowanne ya ji kuma kowanne ya ida sakon da Allah ya tura shi da shi shine wala qad ja'atum rusuluhum bil bayyinat manzannin da muka tuna musu sun je amma da yake kiyama rana ce ko yini ne wanda tashin hankalin yinin ba a iya siffan tashi da komai in Allah ya kirawo mutanen annabi nuhu wanda suka karyata annabi nuhu alaihi salam hukuncin su wuta sun ga wutar karar zaji a danna su a ciki sai Allah ya ce shin ban tura muku manzo ba ya je ya nusar da ku tauhidi da ku bar bautar gumaka ya ce ai Allah ba wanda ya je mana wallahi ba wani manzon da ya je mana ba wanda ka tura sun dauka a duniya ne sun dauka Najeriya ce a Najeriya ne za ka yi abu ka yi mulki sai ka ce ba ka yi ba kuma ta zauna musamman idan kana iya sa kwalli ka yi abu a ce ba kai kai ba ko ba kai kai ba to lahira ba irin wannan yaran ake yi ba Allah ya ce manzo bai je ba suka ce ba wanda ya ji sai Allah ya ce ya kira wa annabi Nuhu alaihi salam a kira wa annabi Nuhu ya ce Allah ya ce Nuhu na tura ka ga al'umma amma sun ce baka je ba ya ce Allah na ji sai Allah ya ce menene hujjar kaji sai annabi Nuhu ya ce a tambayi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su za su ban shaida na ji na isti da manzanci a kirawo mu a ce mu ba da shaidar annabi Nuhu ya je za mu ba da shaidar annabi Nuhu ya je inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatihum azabun alim arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim me yace musu qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin daga nan fa أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumi al'ummar manzon Allah sai Allah a qur'aninka ka ce ka tura annabi nuhu zuwa ga mutanansa kuma qauluka haqq magana ka gaskiya ce Allah wannan shine shaidar annabi nuhu ya ce da ya ce ma yana cewa an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim ya ka gargada al'ummar ka in ka je kafin azaba mai radi ta same su da ya je kuma ya ce qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin ya ce ya ku mutane na zo muku da gargadi mabayyani an ibudullah wattaquhu wa adiun ku bauta wa Allah ku nemi gafararsa ku bi na ku yabi ku bauta wa Allah sai Allah ya ce tunuhu gabita ga samu shaida sai magana hey yaya kuma babu fa buhi dalladhi kafar hey jin kunya mun ba za mu ba da shaida duk annabawa wannan dukkan mu za mu ba da shaida annabi hudu shi ma haka annabi salihu haka annabi shu'aibu haka annabi lutu haka azaba za ta sa kafirin ci ai ba wani manzo da ji musu shi ko manzon ya ce a tambayi al'ummar manzon Allah su za su bani shaida mu za mu bada wannan shaidar mu karanto ayoyin alqur'ani da Allah ka ce kaza ka ce kaza kuma magana ka gaskiya ce an fahimta to saboda haka wannan shine abin da yake faruwa Allah ya ce wala qad ja'atum rusuluhum bil bayyinati hakika manzani sun je musu da hujjoji amma ba ma kanu liyuminu ba su kasance sun yi imani ba bima kazzabu min qabl da irin abin da suke karyatawa kafin zuwan manzannin dama can suna cikin karyatawa da manzannin ma suka je suka ci gaba da karyatawa da mu'jiza ta zo suka ci gaba karyatawa da aka musu alƙawarin Allah zai musu azaba idan ba su tuba na masu karyata sun ci gaba da karyata manzanni hawan hawa kazalika kazalika yatba Allahu hakanan Allah yake rufi yake kullewa ala qulubil kafirin akan dukkan wata zuciya ta kafiri zuciyar kafiri da zuciyar munafiki a rufe take alkhairi baya shiga irin ta ce katama Allahu ala qulubihim fawailun liqasiyati qulubuhum min dhikrillah duk irin wannan zukatan ne zukatan da babu alkhairi ciki kwata kwata duk inda alkhairi yake ta zuciya ba ta karbata to irinsu su ne irin zuciyar kafirai da munafukai wanda ƙarshen abin azabar Allah yake azabar Allah suke faɗa wa ciki Allah da ya ce tilkar ƙurana ƙusu alaika min an ba'iha allati zukirat laka amraha wa amra ahalaha alƙaryun da muka baka labarin su sannan muka baka labarin al'ummar da ta rayu a ciki kamar kamar qaumi nuhin qaryatika qura qaumi nuhin alƙaryar mutanen annabi nuhu alaihi salam wa adin da mutanen annabi hudu su ne adawa wa samud da mutanen samud su ne mutanen annabi salihu alaihi salam wa qaumu ludin wa shu'aib da mutanen annabi lud da mutanen annabi shu'aib alaihi salam na qussu alayka min anba'iha ay akbariha min kissanta ma wa asu labaruka nata abin da ya faru da abin da ya faru fiya min la'itiba akwai abubuwan lura a cikin wannan kissa ta annabawa da al'ummarsu wala qad ja'attum rusuluhum bil bayyinat haqiqa manzannin su sun je musu da hujjoji da ayoyi da mu'jizozi da abubuwa na ban mamaki wanda yake zama khawariqul ada wanda ya saba wa al'ada ta bada shi amma sai annabi zo da shi amma duk da haka fa ma kanu liyuminu ba su kasance sun yi imani ba ba'da ru'yatul mu'jizat bayan annaba sun je da mu'jiza sun gani amma ganin mu'jizar bai sa sun yi imani ba wal ajaib da abubuwa da ban mamaki bima kazzabu fi min ru'yatihim ganin mu'jizar sai ta sa su ƙara ƙaryata annabawan a ce masirci ne a ce masafi ne an fahimta al ajaib kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa a wata ayar da yake cewa qad salaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin haqiqa al'ummatan da suka bace sun tambayi annabawa akan azo musu da mu'jiza azo musu da wani abu za su gani su tabbatar da wannan sako ne dan sakon Allah ne Allah ya ce sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin amma idan mu'jizar ta zai zama kafirai annabi hudiya suke da shi annabi salihu kai suka ce salihu ya zo mana da taguwa wannan dutsen ya yi aman taguwa ta fito dutsen ya yi aman taguwa ta fito amma suka ce ba su yadda ba ƙarya ne tsafi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ce ya zo wata ya sauko gaban sai tsage ya shiga ta daman sai fito tagu ya ga tagu ya fito dama ya koma sama ya haɗe annabi muhammad ya hakan ta faru amma sun ce haza sihirin mustamir wannan sihiri ne tabiyyan sihiri ne wannan annabi musa ya ce da hannu da sanda ga fir'auna amma ce matsafi ne shi ne sun ma'asbahu biha kafiri duk al'umma da suka ce allah kawo mu'ujiza sai mun ga mu'ujiza za mu yi imani to a galabiya mu'ujiza ba ta zama su masu imani ya su kafirce kuma allah ta'ala ya ci gaba da ɗanɗana musu azaba an fahimta sun ma'asbahu biha kafiri allah ta'ala ke cewa تلك القرآن قص عليك من من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كانوا من قبل كذلك يدبع الله على قلوب الكافرين هك الله يكي رفي أكن زكاة كافرين إيماني باين شكا نعم آية كمالا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين الله يتشوى ما وجدنا لأكثر من أحد ba mu sami yawancinsu mutanen da suka gabata ba ba mu sami su masu alkawari ba wa ma wajina li aksarihim ai alqura wal umam sabiqa a wadancin alqaryun da al'umma da ke cikin alqaryun ba mu same su masu alkawari ba yawancinsu ba su da alkawari ay wafa bi ahadihim yawma akadha al-misaq alaihim ran da Allah ta'ala ya riki ya riki alƙawari da su to alƙawarin ba su shiga shi ba da Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku qalu bala suka ce haka ne amma da aka zo duniya kowa sai kama shirhulinsa yasa manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk abin da za a haife shi dan mutuntu a cikin musulun musulunci yake haifarsa domin kowa sai da yawa Allah alƙawari kafin ya zo duniya Allah ya tara mu alamuzar halittun da Allah ne san ta ina za ka biyu ta ina za ka biyu har ka zama mutum amma aikin Allah da yake kunfe kun ne dukkan halitta daga annabi adam har ƙarshe kafin kowa ya waye gari ya gan shi a duniya sai da Allah ya asan mu gaba ɗaya ya ce alastu bi rabbiku ba ni ba ne ubangijinku in kun je duniya ba ni za ku bautawa ba kowa ya ce eh Allah kai za bautawa kowa sai da wani alkawarin sannan kuma Allah ya ba kowa dama ya zo duniya to shine Allah ke cewa wa ma wajadana li aksarihim min ahad wancan alkawarin da aka yi da su da yawan su ba su cika ba wa'ansu yahudanci wa'ansu nasaranci wa'ansu maguzanci wa'ansu majusanci duk gashi nan amma kowa sai da yawa Allah alƙawari kai zan kai ba zan bauta idan nazo duniya a cikin musulma ma ga sunan wa an su azzalimai wa an su shedanai wa an su bokaye wa an su matsafa wa an su yan tsafi duk gashi nan ko kai wa Allah alƙawari kace shi kadai zaka bautawa wa ma wajadna li aksarihim min ahad alƙawarin da muka yi da su inji Allah da yawan su da yawan su ba su cika wannan alƙawarin ba sun zo duniya sun warware alƙawarin da suka yi wa Allah kowa sai da yawa Allah alƙawarin Allah kai zan bautawa idan na zo duniya ba ni da wani abin bauta idan ba kai ba amma da aka zo dai sai aka canja ya yi daidai da abin da manzon Allah ya faɗa ranar alƙiyama da al'ummar manzon Allah sun taru za a sha ruwan alkausara Allah ya samu na ciki sai manzon Allah ya ga mala'iku suna korar wa'ansu suna korarsu da sanda irin ta wuta sai manzon Allah ya ce mala'iku haula'i ummati wadancan ba mutane na ne mala'iku kar ku kore su mana sai manzon Allah sai mala'iku su faɗa wa manzon Allah su ce a ayar rasulullah mutanen ka ne amma li annahum qad badalu ba'daka wa gayyaru bayan ka tafi ka basu sun canja addinin ai sun zama yan bid'a sun zama mushrikai sun zama yan san zuciya a addinin da ka tafi ka bar su aka sun canja shi sun bar musuluncin wani show wani abin da za a dinga nuna shi ana gani amma idan an zo wajen practice ba za a gansu ba sun bai da musuluncin abin talla abin da za a yi kama abin da za a nemi wani abin duniya da shi amma dokokin addini na cikin gida ba sa iya karewa mutum iya da full power a gidan shi amma abu ya faru ba zai iya suna a gidansa ba duk abin da ya faru a gidan kai ne chief control a gidan amma don tsoron mutane ko don girma ko don son jama'a abu ya faru ka aikata sunna a gidanka ba ka iya yi ka gabar da luba da kogayyar an kawo son zuci an ciccin kusa cikin addini sai mazan Allah ce to tun da haka ne fasukan fasukan a kore su ba ni ba su saboda ka in kana so ka zama ga manzan Allah tun daga tashin alkiyama har zuwa shan ruwan alkawsar har shiga aljanna to dole sai ka tsaya ka koyi addini ka koyi addini ba san zuciya baka kare alƙawarin Allah da manzansa ba duk abin da ya faru a addinance kana kokarin ka kiyaye kana iya kokarin iyawanka abin da ya fi karfinka ko ya zama tola mahala a dinga neman afuwa da gafaran Allah amma ganganci ne Allah baya so Allah ya baka dama ya san zaka iya ka yi to wannan laifi ne da Allah baya saurin ya bi shi gaskiya biyewa ana yawa mutane hukuma da irin wannan laifi Allah ya baka dama kana da iko ka yi dan tsoron wa'ansu ko dan faranta wa ansu rai kayi wa Allah kishi yake nan Allah shi ya cancanta a ji tsoro wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun ni kadai za ku kiyaya ni kadai za ku ji tsoro wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah masu imani suna tsananta soyayya su zuwa ga Allah in kowa zai ki su su yi wa Allah daidai su sun zabi wannan in duk duniya za ta janye musu baya amma tsakaninsu da Allah lafiya to wannan shi ne a gabansu ya kafuna ya jahidu na fi sabilillahi wala ya kafun lawallahi suna yin aikin addini dan Allah ba sa jin tsoron zargi mai zargi ka zage su ka ci mutuncinsu ka masu habaici a gosu duk ɗaya ne ba abin da ya dame su su dai abin da suke so su gyara tsakaninsu da Allah Allah ya ba mu irin wannan zuciya Allah ya ba mu irin wannan ƙwarin gwiwa Allah ta'ala ke cewa wa ma wajana li akthar min ahadin wa in wajana aktharhum la fasiqin da yawan su da yawan su mun same su fasikai ma'ana masu kare dokokin Allah masu ficewa daga da'irar da ake yi wa Allah da ba sa iya zama go yini alfisku yini al-ikraju an da'atillah fita daga yi wa Allah da yini fisku an fahimta in qur'ani ce wannan fasiki ne wannan fasikai ne to mutanen da ba sa yi wa Allah da in Allah ya ce ayi abu kaza ba sa yi in Allah ya ce a bar abu kaza ba sa bari to wannan shine fisku da yaren alqur'ani mai girma na'am ayata ga malam thumma ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين القرآن يا كام ونفي بين بيو هلو maganar annabi Musa da Fir'auna an gama waɗancan annabawa guda biyar Allah ya samarin duk abin da ya faru tare da mutanensu kuma Allah ya zo ya yi bayanin abin da ya jawo ya halaka su kuma Allah ya yi bayanin abin da ya kamata mu mu ɗau izina wajen ƙur'ani ya ba mu labarurukan to ya kamata mu ɗau izina cikin wannan labarin da Allah ya ba mu kar ka bar abin kawai kaji kaji daɗi an ce an halakar da wa'ansu da tsawa wa'ansu da ruwa wa'ansu da kaza a'a menene abin da ya jawo Allah ya halaka su abin da ya sabbaba musu halakar ake so ka ɗauka ka sanya shi a cikin rayuwarka sabon Allah zunubi karyatawa ka zamto ka kiyaye waɗannan abubuwa wannan shine kissar ta ma amfani wa'azin da ke cikin kissar ya amfanar da kai amma ba ya zamto kawai dama labarin kake so ka ji ba ka ji farkon labarin ka ji ƙarshen shi shi hikimar alkur'ani ba dan a kosar da kishir labarin ka ake maka irin wani kisoshin ba a'a dan ka dau izina a ciki mutanen annabi nuhu me suka yi wa Allah ya halaka su mutanen annabi hudu haka mutanen annabi hudu haka duk abin da ya sabbaba aka halakar da su to sai zama wa'azi da izina gare ka an fahimta to Allah ta'ala ce summa ba'asna min ba'dihim Musa bayan waɗancan annabawan guda biyar da sura ta bamu labari bayan sun shuɗa sai Allah kuma turo annabi Musa kaga a wannan gaba za mu gane annabi Nuhu shi ne fara zuwa daga nan annabi Hudu ya zo daga nan annabi Salihu ya zo daga nan annabi Lutu ya zo daga nan annabi Shu'aib ya zo kuma tazarar da ke tsakanin annabi Shu'aib da annabi Musa shekaru ne masu yawan gaske akwai abubuwan da suka faru da yawa a wannan tsakanin to amma Allah sai yanke su sai kai su an surorin wanda in mun ji can za mu ci gaba da su sai Allah ya ditse maganar kuma ya kawo kistar fir'auna da annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce summa ba'asna min ba'dihi Musa bayan dan wadancan annabawa guda biyar sun shuda sannan sai muka turo Musa zuwa ga fir'aun annabi Musa a takeice an haife shi a shekarar da fir'auna bokayensa suka faɗa masa cewa a wannan shekarar za a haifi yaro wanda zai zama sanadiyar ƙarshen mulkinsa bokaye sun faɗa wa fir'auna wannan fir'auna ya yarda da bangan da bokaye suka faɗa masa sai ta da kwamiti mai ƙarfi duk inda suka ji labarin an yi haihuwa su je su bincika in ɗa namiji ne a kashe shi an fahimta shi kuma bai san Allah ma sha Allah kana ba wa malam ya ci alam ya kun duk abin da Allah ya so shi zai yi abin da Allah ya so ba zai yi ba a wannan shekara aka haifa annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala yake cewa wa auhayna ila ummi Musa ara maka wani cikin yaji ko
wa auhayna ila ummi موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين a wannan gaba na dan dade mu baya ne anan kai maganar irsalin annabi Musa Allah yi amma akwai abubuwa da suka faru kafin aikin an haifa annabi Musa a shekarar da Fir'auna ya tura CID duk inda aka haifi da namiji a yanka shi Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam wani suna ce masa wahayi ne na ilhama ba mala'ika Jibril aka turo mata ba don ba annabi ya bace Allah ya kimsa mata aranta ki wahayi ya kai wajen kala biyar akwai wahayin da Allah yake wa annabawa ta hanyar jibril alaihi salam akwai wahayi irin wannan na ilhama hatta dabbobi ma wa ansu Allah iya maso nan ilhamar hatta tururuwa Allah ya ce ya mata wahayi an fahimta to wahayin da Allah ya wa mahaifiyar annabi Musa ilhama ya sa mata yace an ardihi idan kin haifi yaron ki ci gaba da shayar da shi amma wa iza faiza kibti alaihi idan kin ji tsoro za a iya zuwa a kame shi a yanka shi fa alqihi bil yam ki jefa shi a ruwa kai ba ruwanki wala ta khafi wala ta hazani kar ki ji tsoro kar ki ji bakin ciki wani aiki sai Allah yace inna raduhu ilayki zan da miki da yaron ki har gida wa ja'iluhu min al mursalin kuma na miki albishir danki iya cikin manzannin Allah Allah ya kimsa mata wannan a zuciyarta ga albishir ga kuma ainihin ga albishir ga kuma aminci da Allah ya bata game da danta an fahimta Allah ya ce kawai in kin ji tsoro za zuwa kama shi ake je ba shi ruwa kai ba ruwanki aka samu akwato aka sa annabi Musa aka sa shi aka je ba shi ruwa daga nan me Allah ya ce wa qala li ukuti qusi وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون mahaifiyar annabi musa sai ta faɗa wa uwar annabi musa ta ce ki bi shi kina satar kallo ki ga ina zai je domin soyayya irin ta uwa da ɗa wa ƙalar liukuti ƙusi ki bi shi an gane da kyau gashi dai a iya tafiya a kwata amma ki dinga bin gefe amma karki yadda a gane shi ki bi fa basurar bi an junubin wa hum la yashurun ki dinga satar kallon su ta gefe gefe gefe kar wa'ansu gane shi yake kallo daga nan annabi Musa bai tikiya ko ina ba sai ya bada Fir'auna Fir'auna ya fito irin shan iska nan baki ruwa sai a ga sai a gano akwatu ga akwati ga akwatu sai alga wasul wanda suka iya nutso a ruwa yan fada Fir'auna ya aka samu wannan akwatin ana tsamowa sai aka wace gaban Fir'auna aka bude aka ce ana buda sai aka jariri ne a ciki sai aka ce Allah ai tsoro ya je kawo kansa da kansa ba ka tura ajin a nemo jariri a yanka ba to tsorata ya kawo kansa da kansa tun ma kafin aje an fahimta yan fada suke faɗa ga ra'auna wannan ai ikon ka ne kawo shi ai daga nan me faru wa haramna alaihi al-madadi min qabl وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون ana kai shi fadar fir'auna sai fir'auna ya so a yanka shi a kashe shi sai matarsa asiya take cewa kar a kashe shi a sa'an yanfa'ana auna take da walada fir'auna wannan akwai yiwuwar zai amfane mu a gaba ni ina ba da shawara mu rike shi ya zama ɗan gidan nan ma ya zama da a gari mu kawai to wannan kalmar da ta faɗa game da annabi musa sai malamai suke cewa ita ce sanadiyar allah ya sa mata imani a zuciyarta domin ta wasu abin da allah yake so allah yana son annabawansa ita ma ta yi kishin annabin allah sai allah ya sanya mata imani ƙarshen ta musulma ce kuma yar aljanna ce da nassin alkur'ani mai girma daga nan Allah zai cika alƙawarinsa da yi wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam da aka kai shi gidan Fir'auna duk wanda aka ɗauko ta sha da annabi Musa sai yake karɓa mamanta duk masu shayarwa ana neman mai shayarwa amma kowace annabi Musa yake karɓa wa haramna alaihi al-madari min qabl duk mai shayarwa sai Allah ya haramta wa annabi Musa shan mamanta sai wannan yar uwar da take bin sa yar uwarsa faƙalat sai ta ce hal adullukum ala ahli baitin kuna so na muku nuni ga wani gida yakfulunahu lakum wanda za su reni wannan dan naku a gidan wa hum lahu nasihun kuma za su mai nasiha sun iya reno an fahimta daga nan me faru fardannahu فرددناه إلى به كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون dama farkon kissa Allah ya ce inna raduhu ilayki zan da miki da yaranki kuma fardadnahu ila ummihi ya je gun fir'auna sai aka sake maida shi gun babarsa kai ta karra ainuha wala tahzan domin idan ki gane miki danki karki damuwa ki dan komai bai yanci ba gashi ya dawo wali ta'lama anna wa'dallahi haqq kuma ki tabbatar alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya ce raduhu ilayki kuma faradadnahu ila ummihi Allah yayi alƙawari kuma ya cika wannan ƴan uwa ya zame mana izina a rayuwarmu duk abin da Allah ya nasanta alƙawari alƙur'ani wallahi sai ya cika inna Allah la yukhliqul mi'ad in dai Allah ya alƙawarantar muku abu a alƙur'ani to wannan yayi ya wuce ya zartu kawai ba abin da zai hana shi zartuwa izzar Allah buwayar Allah zartarwar Allah ba abin da zai tsare ta in dai Allah ya ce zai yi to zai yi da Allah ya ce zan dawo miki da shi na dawo miki da shi idan ki ya gan shi ya ji daɗi kuma a biya ki shayarwa a sa miki security to ana shayar da ɗan gidan Allah a ba dole a sa mata security a gidan ba to daga gidan fir'auna ya zo kuma a lokacin sun ɗauki shi ne Allah an kawo renon ɗan gidan fir'auna wajen mahaifiyarsa ba a san mahaifiyarsa ba ce a ba ta goma ta arziki kuma ga ɗanta a gabanta wali ta'alama annawa da la haqqun walakin na akasar nasu la ya'lamu amma da yawan mutane ba san alƙawarin Allah gaskiya bane amma in Allah ya alƙawaranta abu gaske ne wannan ya faru lokacin sai na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da manzon Allah ya ce a zo a taimaki addini a kawo duki a taimaki musulunci sai na Abubakar ya je gidansa duk abin da Allah ya hore masa bai bar komai bai dauko ya kawo manzon Allah manzon Allah da ya karba ya mai addu'ar fatan alkhairi ya ce to amma Abubakar me ka bar wa iyalanka sai ce ai na bar musu alƙawarin Allah da alƙawarinka Allah yayi alƙawari kuma kai ma kai alƙawari Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum ya kuma su imani in dai kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma na san alƙawarin Allah gaskiya ne in ma na bayar to ni ma Allah zai taimake ni an fahimci wannan wali ta'lama anna wa'da la haqqun walakin aksar an-nas la ya'lamun to a takeice annabi Musa ga inda ya taso ya zauna gidan Fir'aun aka rene shi har ya girma Allah ya fara bayyana wani alamu ga annabi Musa Fir'aun da iya dan dare dare da shakka shakka annabi Musa tun iya gidan Fir'aun ya dan fara nuna cewa shi bai gamsu da abin da ake a gidan ba domin ana bauta wani Allah ba Allah ba daga nan annabi Musa ya dan fara warewa gefe wa suka fara bin shi ana nan ana nan sai ɗaya daga cikin mabiyan annabi Musa ya suke rigima da ɗaya daga cikin mabiyan Fir'auna zai zalunci shi sai mutumin annabi Musa ya nemi taimako annabi Musa ya taimaki kira zalunci shi annabi Musa ya je zai raba su rigima ya dan ture mutumin fir'auna domin shine azalimi daga nan sai Allah ya kaddara kwanan wancan ya kare iya dan ture shi iya faduwa sai mutu daga nan labari ya kai wa fir'auna annabi Musa ya kashe masa mutumin annabi Musa aka turo security a neme shi a kama shi a kashe ga fir'auna sai wani daga cikin fadar fir'auna ya fito yace Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin kaga daga cikin makiya Allah aka zo aka samu masoyin masoyin Allah kuma daga cikin kafirai yan fadin fir'auna kafirin nasa aka kulle kofa aka yi mitin amma wani zai samu annabi Musa ya faɗa masa yace kamar garin nan ina mana siya fa kharaja minna khaifan yatarqaf qala rabbi najjini min al-qawmi zalimin annabi Musa ya fita daga Misira a tsorace ta gefe gefe ya fice iya cewa Allah kai suka tseratar da ni daga mutane a zalimai daga nan Allah ya masa ilhama ya tafi madayan da ya je madayan ya zauna iya zama bai san kowa ba iya zaune a gefen rijiya daga nan sai ya ga al'umma suna shayar da dabbobi ruwa duke suna kiwo bayan sun gama sun tafi sai ga wasu yan mata a zaune su biyu suna jira waɗannan maza su gama shayarwa zo shayar dabbobinsu sun tafi sai annabi musa yake tambayar waɗannan 'yan mata ma ka ɗuba kuma me kuka zauna anan me kuke anan ƙalata su biyu suka ce la nasiha ta yi zirri'a'u wa abuna shekun kabir ai ba ma iya zuwa cikin maza mitir mai tsetseniya da su akan shayar da dabbobinmu har sai sun gama sun tafi sauran da suka rage mu zo mu shayar da dabbobin amma babanmu dattijo ne me zai iya fitowa ya wannan aikin ba ko mu ne mata ƴaƴansa bai da maza yasa muke karɓa mazobi daga nan fasa kala kuma sai ce koma gefe annabi Musa ya aikin hizba ya aikin agaji ya jawo ruwan duk da yunwa da yake ji ga bakunta ga tsoro amma ya karewa ƴa mace yancinta amma yanzu a samu wasu na cewa musulunci bai san in ƴa mace ba annabi Musa dan kar ƴa mace ta wahala ta yi aikin da namiji ne ya cancanta sai ce su koma gefe bai san su ba ya shayar da dabbobin ya ce ku yi tafiyar ku bayan sun tafi sun je sun faɗa wa babansu ga abin da ya faru wani bawan Allah ya shayar da dabbobin mu iya cin ba mu san shi ba sai shi wannan shehu madayan wa an suna cewa annabi shi ne amma ba shi bane malaman tafsirin sun ce ba shi bane dattijo a madayin sheku madayin ake ce masa daga nan sai turo ɗaya daga cikin matan guda biyu ya ce ki je ki ce ina kiransa tana zuwa inna abi ya da uka li ya jiziyarka ajiyar masa kai talana babanmu ya ce ka zo ya biya ka abin da ka yi mana na aiki sai annabi musa a malaman tafsiri suna cewa sai ya ce ai mu annabawa ba ma aiki don abiya mu don allah muka yi ku je ku ce masa ba don abiya na yi ba ta koma ta faɗa babanta wannan sai ce to ya zo dai iya so ya gaji daga nan suka taho tare Allah ya siffanta yadda ita wannan mata take tafiya cikin kunya da bin gefe da Allah ya siffanta ta da mai kunya ce faja'at ihdahuma tamshi ala istihya cikin kunya da nutsuwa yadda malaman suke faɗa annabi Musa ba kore ba inda ya sani kuma ga mace za ta mai jagora ta shiga gaba iya binta a baya ya suke cewa sai shi ɗan ya zo yake ƙoƙarin ɗaga tufafinta don ya ga wani abu a jikinta da ya fuskanci wannan sai ce ta dawo bayansa da ta dawo baya sai ki ɗebi tsakon kwani ko duwatsu a hannunki idan kwana za mu yi yake jiba dama sai na yi dama idan hagu ne sai ki jefa tsako hagu sai na yi hagu amma yanzu hagu ke a jami'a kuna tafiya kafaɗa da kafaɗa da 'yan mata baka san ta ba baka san babanta ba don ajin kuɗe kawai a baka nan barwaya ku yi ta chatin amma ga annabi musa ya ƙi yadda ma su yi magana da wannan matan kuma ya yi kiyaye dokokin allah a kanta kuma ƙarshe allah ya halatta mai ita domin ƙarshe ta zama matarsa suna zuwa wannan she kuma da yan sai ce me labarinka sai ce ai fir'auna ne tura a kama ni kuma su ne na gudu nan sai ce la ta kama da jauta mai da kwamin zalimin kwantar da hankalinka duk takadarancin fir'auna ba zai zo na yi ba inan ya fi karfinsa ka zauna za ka samu kiyayewa nan iya faɗar haka sai ɗaya daga cikin 'yan matan guda biyu ta ce ya a batista a jiru ya baba a ɗauke shi aiki mana inna kaira mani sadartar ƙauyul amin domin wanda ya cancanci a ɗauke shi aikin ƙodago to a ɗauki mai amana mai ƙarfi malamai suke cewa a ina ta ga amanarsa aina daga karfinsa karfinsa ta gani a lokacin da ya jawo ruwan ya sha da dabobin don an ce sai an samu majiya karfi mutum sama da goma suke jawo ruwa a rijiyar amma shi kadai ya jawo a nan ta tabbatar mai karfi ne aina ta gane mai amana ne a tahowarsu daga can zuwa wajen babanta a nan tabbatar mutumin kirki ne mai amana ne da mahaifin ya ji wannan sai ya ce inni uridu an unki haka ihdabna hatayin ala an ta'ajjurani samaniya hijaj daga jin wannan sai ce to ni zan aura ma ɗaya daga cikin su malaman fiqh suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a aurar da ya budurwa sai an tambaye ta kina so ko baki so in tana so kuma ya bi ka'idojin da shari'a ta ce a bashi aure a bashi in ta ce baya so kuma ya cika ka'idojin da shari'a ta ce a bashi sai a lallashe ta a fahimtar da ita aka ake yi ba a imposin a yi wa mace aure da ƙarfi ba a yi musulunci bai ba da wannan damar ba idan kai kana da ra'ayin bawa na yarka kuma ba ta fahimce shi ba shi mutumin kirki ne to sai ka zauna ka fahimtar da ita ka tura ta wajen gwagwanta wata addata duk ta fahimtar da ita in ta gane ta gaba sai a yawra amma da ƙarfi a bankara ba ta so ba a yi malamai suka ce to ina shi wannan dattijo ya gane yassa tana son annabi musa har ya ce zai auren masa da ita yi suka ce ai lokacin da ta ce baba a ɗauke shi aiki ya zauna a gida wani alama so ne idan ba don tana son shi ba ba za ta ƙaunaci ya zauna a gidansu ba kuma ta ce a ɗauke shi aiki a gida kuma ta ce mai ƙarfi ne kuma ta ce mai amana ne duk wannan alama ne tana son shi da mahaifin ya ji wannan alamun sai ce kawai zai aura masa ita ya san in ya masa ta yadda ba za ta ƙi ba daga ne ce sadakin amma kiwo ne na shekara takwas in ka yadda zan aura ma ita to sadakin da kiwon shekara takwas an ta'ajura ni samaniya hijaj matasa kuna son aure ba ku san wahala ko to annabi musa sai da ya kiwon shekara takwas aka ba shi mata har ma ya ce fa in atmamta ashiran fa min indik in ka cika goma to wannan radin kanka ne amma ni takwas ne ka'ida ta malamai suka ce a nan ne ya halatta uba ko wali ya yanka wa isa sadaki ya ce ‘yata zan aura amma sadaki kaza ya halatta imam malik ya yi wannan maganar ya ce uba kowali ya yanka wa ‘yansa sadaki abu ne shari'antacce an fahimta daga nan sai yake tambaye ɗan abbasu radiyallahu an annabi musa shekara takwas ya yi ko shekara goma tunda ya ce shi ka'idarsa shekara takwas shi kuma in ya cika goma wani ra'ayinsa ne sai dan abbas ce annabi musa shekara goma yi domin su annabawa duk inda kima da daraja take sun cika ta ba sa karbar abin da ba cika daraja ba ce ba yayi shekara takwas ɗinsa ya ƙara biyu to daga nan aka kulla aure tsakanin waccan mata da annabi musa alaihi salam daga nan kuma ya ce to tunda kura ta lafa zai dawo gida ya kamo hanya daga madayan zai dawo misira a hanyar sai Allah ya ikon sai ba shi sako ya ce tafi ga Fir'auna shine summa ba asna min ba'dihim Musa idan Allah ya kai mu gobe sai mu tsora daga nan insha Allah abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa abinda mai kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ka taimake mu ka mana albarka ka samu da cikin bayinka yantattu a wannan wata ka yi mana gafara ka ji kanmu ka wajin kan mahaifanmu da malamanmu na addini Allah ta'ala majinyatanmu duk inda suke a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah kasarmu da jiharmu da garuruwanmu Allah ta'ala ka ba mu nutsuwa da zaman lafiya Allah muna roƙonka duk wata fitina da take faruwa a wannan yankuna Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu da addininmu da garuruwanmu da mutuncinmu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka ka samu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka ba mu ladan wannan ibada da muke yi Allah ka karba mana ita Allah ka karba mana ya Allah dukkan ibadun da muke yi a wannan wata na Ramadan Allah ladan da kai alkawarin bawa bayanka na kwarai Allah ka sa da mu a ciki gafarar da zaka yi wa bayanka na kwarai Allah ka sa da mu a ciki Allah ka raba mu da makircin shedan ka karba mana ayyukan mu duka Allah ta'ala muna roƙonka ka ainihin yaye mana dukkan damuwa da take damu a wannan rayuwa ka hada mu da alkhairin duniya da lahira ka ba mu da sharrin duniya da lahira dab da fara karatun namu ake sanar da ni cewa a jiya a jihar filato akwai wata karamar hukuma ta basako wasi idan gida wasi an samu waɗansu 'yan ta'adda wanda suke bin addini na nasaranci christianity sun je sun farwa wasu ƙauyuka guda hudu jiya an kashe mutum sama da ɗari da wani abu ɗan yanki ne ke faɗa mana wani labarin domin ta'addanci da kuma gaba kawai da tsana ta wanda ba musulmi ba a wannan ƙasa na yawa musulmi ba a zubar musu ba ba a yi musu komai ba irin da ya zalunci da aka saba yi a ƙasar nan kawai mutane suna zaune a gida sun sha ruwa suna azumin su a ji a far musu da harbi da duka to jiya wannan abin ya faru a wancan yanki to muna addu'ar waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya shiga su kuma Allah ta'ala ya karɓi shahadar su waɗanda kuma suka samu raunuka Allah ta'ala ya ba su lafiya ya sanya kafara suke yi kuma lalle ilalla zaman lafiya ba zai yi ba matukar irin wani abu suna faruwa yan gwamnati ba ta ɗaukan mataki na ƙarfi a hukunta mai laifi to zaman lafiya ba zai yi ba daga cikin abin da ya lalata ƙasar nan akwai mai laifi ya yi laifi a ƙikunta shi mai laifi ya yi laifi a tabbatar ya yi laifin amma a ƙikunta shi wannan iya cin abin da ya na ƙasar na zaman lafiya abu na biyu da masu sai da kwaya da kayan maye an san suna yi amma a hukuntarsu wannan abu guda biyu da kuma jinkirin shari'o'i a kotu ga laifi ya yi itirafi ya yi amma yanke mai hukunci a dinga jan magana har ta shiriri ce to wannan iyasa ta'addanci yawa iyasa zaman lafiya ya karanci muna kira ga hukumomi da gwamnatoci da jami'an tsaro na fili da na ɓoye to wannan surru ne inda da gaske ana so a zauna lafiya duk wanda yi laifi an tabbatar yayin a hukunta shi shine adalci kuma shine zaman lafiya a wannan yanki ba abin da ba a yi ba har janar ɗan soja an kashe an tabbatar ga inda aka yi an jefa shi a rijiya an tsamo shi ga wanda suka yi din amma babu da aka musu ba irin ta'addancin da ba a yi ba kuma ga masu yin an sani amma an bar abin koye shiririce a banza da wofi to tsoron da ake ji waɗanda ake yi wa waɗannan ɗin suna da 'ya'ya suna da ƙalli suna da jikoki ba fata muke yi ba nan gaba za su ɗinga ra'aktin su ba za su mai da martani daga na kuma ƙasa ba za ta zama lafiya ba musulunci da da'awar da malamai suke mana wallahi shi ne sa matasan mu suke da control amma su ma sun iya ta'addancin ai su ma sun san inda za su samu makama kuma sun san wanda suke kashe mana mutana amma albarkar addini da irin jawaban da malamai suke muke ji to shine abin yake lafawa wutar ruwan sanyi amma nan gaba abin da zai faru ba zai kyau ba saboda ka duk wanda ya laifi indai ana so a zauna lafiya da gaske a hukunta shi Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon gyara kusakuranmu da ƙarshe muna addu'a ga 'yan uwanmu da su tafi yakin umara akwai shugaban wannan majalisi shi ma da yau da ya ce in Allah da gobe zai tafi akwai kuma shugaban majalisinmu na wata juma'a shi ma sun tafi da sauran wa'ansu daga cikin aminansa da 'yan uwa to muna addu'an Allah ta'ala ya kai su lafiya ya ba da nasarar aiki ya karba musu ya karba mana duk addu'o'in da za su yi mana a can mun roƙon Allah ya karbe shi kuma addu'o'in da za mu yi anan Allah ya karba mana gaba daya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته